بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم جماعة السلام عليكم من dawo kan darasinmu da muke faɗan abubuwa na falala wadda Allah ya yi wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadda ya keɓance mu da falaloli wadda ba a yi wa sauran al'umma da ta gabata ba Allah ya mana falaloli da yawa a cikin wannan al'umma tamu saboda shugabanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin falalar da Allah ya mana shine fadlu bina'il masajidi wal mashi ilaiha wal julus fiha wato falalar gina masallaci abubuwan da Allah ya faɗa cikin gina masallatai da kuma falalar da Allah ya faɗa akan tafiya zuwa ga masallacin da kuma zama a cikin masallacin kowanne yana da nasa alkhairin wadda ya gina masallaci ga alkhairin da Allah ya ce zai masa wadda ya tafiya zuwa ga masallacin ga falalarsa da alkhairinsa da ladansa zama a cikin masallacin ma ga falalarsa ga alkhairinsa ga ladansa to duk waɗannan abubuwa Allah ubangiji ya yi su ne ya ba mu wannan alheri saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine shehu yake cewa wa min sharafil ummatil muhammadiyya iktisasuha bil masajid wa qad jaa fi fadl bina'iha wa fadl sa'i ilaiha an annabi sallallahu alaihi wasallam ahadithun kaseeratu yace hadisai masu yawa sun zo wajen falalar gina masallaci da tafiya zuwa ga masallatan da kuma zama a cikin masallatan ma falalar da ke cikinsu da abubuwan da annabi ya faɗa فمنها ما يدل على فضل بناء المساجد وأنه ملمون له بيت مثله في الجنة يتي wato yana daga cikin gina masallaci Allah ya lamunce duk mutumin da ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina masa irin wannan masallacin ko wanda ya fi kaman wannan a cikin aljanna to sai kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin farko yace fa an Usman ibn Affan radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يفتقي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة رواه أخرجه البخاري ومسلم وأن حديثي إمام البخاري ده إمام مسلم سوسك في الدشي أرويتوشي daga sayyidina Usman yaddar Allah tabbata gare shi halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku sayyidina Usman yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana masjidan yabtagi bihi wajh Allah duk mutumin da ya gina masallaci amma ya gina shi ne yana neman yardar Allah da shi ba ya yi masallaci ba ne don a ce a wane mai gina masallatai ne don a yabe shi ko a ambace shi a duniya ba don haka yi ba ya yi ne kawai saboda neman yardar Allah to duk mutumin da ya gina masallaci ya yi shi saboda neman yardar Allah bana lahu lahu mislahu fil janna Allah zai gina masa misalin wannan masallacin da ya gina a cikin aljanna jama'a kun ji falalar gina masallaci duk mutumin da ya gina masallaci amma saboda Allah ba don riya ba ba don sum'a ba ya yi shi ne khalisan liwajhillahi ya yi shi ne yaftagi bihi wajh Allah yana nufin zatin Allah da wannan masallacin to Allah ubangiji zai gina masa kaman wannan masallacin da ya gina a cikin aljanna wannan falala ce mai yawa sannan wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة wannan hadisi rawahu ibnu maja ibnu maja ne ya fidda wannan hadisi wanda ya rawaito shi kuma shine halifan manzo Allah na biyu shine sayyidina Umar ibn al-Khattab yadda Allah tabbata gare shi sayyidina Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah duk wanda ya gina masallaci kuma masallacin aka zo ana zikirin Allah a cikin sa duk wanda ya gina masallaci masallacin da ake zikirin Allah a cikinsa to banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a cikin aljanna saboda haka mutanen da Allah ya ba su dukiya ku yi amfani da dukiyarku wajen jawo wa kanku aljanna wanda mutumin da ya gina masallaci saboda zatin Allah ba dan a yabe shi ba ba dan riya ba kuma masallacin ana zikirin Allah a cikinsa zikirin Allah ya tara abubuwa da yawa ita kanta sallar zikirin Allah ne sannan karatun alkur'ani zikirin Allah ne bare kuma babban zikirin shine la ilaha illallah saboda manzo Allah ya ce abdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafificin abinda duk na faɗe shi da ni da dukkan annabawan da suka wuce kafin ni shine cewa la ilaha illallah to mutum ya gina masallaci a shiga a yi ta zikirin Allah a cikin masallacin to wannan ya samu aljanna saboda wannan ginin masallaci da yi saboda haka masu wadata wannan falala ce Allah ya bamu a tafi wurare inda babu masallatan idan ka shiga ƙauyuka zaka samu wurare ga musulmai tare amma babu masallatai wani wurin ma kawai zaka ga duwatsu aka kewaye ana sallah to Allah ya baka dukiya ka je ka wurin ka gina musu masallaci suna sallah suna yi wa annabi salati suna zikirin Allah to Allah ubangiji zai gina maka gida aljanna kamar yadda wannan hadisi da sayyidina Umar ya ruwaito shi yace ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gina masallaci yana da girma musamman ba ba wai sai wurin gaba ɗaya ma ba masallaci ba ko zuwa kai kaga masallaci an gina shi a wani wuri amma masallacin yana buƙatar a jaddada gininsa to ka je ka rushe shi ka gina wani masallaci mai kyau kuma ka yi shi don Allah in ka yi haka mutane su shiga su yi sallah to Allah ubangiji zai gina maka gida a cikin aljanna kamar yadda wannan hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن بنى لله مسجدا كما فاسق دات أو أزغر بنى الله له بيتا في الجنة وقوله كما فاسق دات القدات معناها طائر معروف أي مقدار أشها ومعواها wannan hadisi jabir ibn abdullahi al-ansari shi ya ruwaito wannan hadisi Allah yadda da jabir Allah yadda da babansa abdullahi yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci walau kama khasiqadati wato masallacin saboda kankantar sa koda kaman shekan tsuntsu ne kaman shekan tsuntsu fa jama'a ka gina masallaci saboda kankantar masallacin koda ya kai kaman dan shekan tsuntsu au azgara ko bai kai ba ma haka ko mafi karanci daga shekan tsuntsu to Allah ubangiji zai gina maka gida a cikin aljanna kaga shekan tsuntsu ai bai kai block ɗaya ba ma to kaga in kaga ana gina masallaci ka sayi ka bada kuɗin ka ce ga gudunmuwa ta ko bulo ɗaya aka saya aka je aka jona a jikin wannan ginin masallacin kaga ma'ana Allah zai gina maka gida a aljanna to wannan alkhairi wata falala ce Allah ya ba mu saboda shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu yi wasa da ita wa fi riwayatin banallahu lahu baitan awsa minhu a wata riwayar kuma yace Allah zai gina maka gida wadda ya fi yalwa daga gidan daga masallacin da ka gina in ka gina masallaci saboda Allah duk karancin masallacin Allah zai gina maka gida a cikin aljanna kuma wadda ya fi wannan wadda ka gina a duniya kaga wannan falala ce mai yawa Allah ubangiji ya ba mu dama mu yi ta gina masallaci a wata ruwayar yace man bana baitan yu'badullaha fihi min malin halalin bana Allah lahu baitan fil janna min durrin wa yaqutin a wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya gina wa Allah gida ana bauta wa Allah a cikin gidan shine masallaci kenan amma sai yace min malin halalin da kuɗi na halal ba kuɗi na haramun ba kuɗi ne na halal ka samu ka gina masallaci saboda zatin Allah to Allah ubangiji ana bautawa Allah a cikin masallacin Allah zai banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina maka gida a cikin aljanna gidan kuma na zinariya da yakutu za a maka gini mai kyau a cikin aljanna na yakutu to saboda haka gina masallaci ba karamin alkhairi bane a wata ruwayar manzo Allah ya ce man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil janna a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya gina wa Allah masallaci amma baya nufi da gina masallacin nan ba riya yake nufi ba ba dan yayi riya ba ya gina ne saboda zatin Allah ba dan riya ba ko ya nuna ya fi wani a duk bai yi wannan ba sai dan zatin Allah to shi ma Allah zai gina masa gida aljanna yace wa sawabu bina'il masjid baqin wa ajruhu jarin li sahibihi hatta ba'da wafati shehu yace gina masallaci in ka gina masallaci ladansa wanzazze ne ladansa yana gudana ga wanda ya gina har bayan mutuwarsa kaga idan ka gina masallaci ko da bayan ka rasu to wannan masallaci muddin da yana nan a masallaci to lada yana ta binka har izuwa tashin alkiyama saboda haka wannan ba karamar falala bace ba karamar lada bace ba karamar lada bane fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala wannan hadisi kuma an karbo shi daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu aw mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi wannan rawahu ibnu majah ibnu majah shi ya fi da wannan hadisi wadda imam abu huraira shi kuma shi ruwaito hadisin ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin abin da yake riskar mumini na aikinsa da kyawawan aikinsa bayan mutuwarsa inda yake riskarsa akwai ilman allamahu wa nasharahu wato ilimi da mutum ya je ya nemi ilimin ya do ya dinga yada ilimin yana karantar da mutane to ko bayan ya mutu ladan duk wanda ya aiki da wannan ilimin zai koma masa ya sadu da shi kaga tun ana karanta mana hadisai gashi yanzu abubuwa na media din nan ya zo ya nuna wa mutanen ma ya nuna wa al'umma ma abun a fili yanzu nan za a ɗau karatu kana yi ko da ka mutu sai ka je karatun a rediyo a tv a ina ana ta sashi ana ji to kaga ya gudana ko da bayan mutuwarka to saboda haka duk lokacin da ka yi nemi ilimi ka yada ilimin ka karantar da mutane ilimi saboda Allah ba don riya ba ba don a ce ka iya ba ka yi ne kawai saboda kishinka ga addinin musulunci da kishinka ga yada addinin musulunci to in kana haka to wannan ladan ba zai yanke ba duk wanda ya amfani da wannan ilimin da ka karanta to ilimin zai je ya same ka a lahira to ɗaya kenan na biyu manzo Allah ya ce awwaladan salihan tarakahu a wani hadisin ya ce awwaladin salihin ya da'ulahu wato ko wani yaro da ka haifa ka bar shi yaron nan yana maka addu'a to duk addu'ar da ya maka wannan addu'ar za ta je ta same ka duk inda kake a lahira sannan kuma haka yaron da ka haifa ka koyar da shi addini ka karantar da shi ka tarbiyyantar da shi to shi ma duk ladan da yi abubuwan da ya koya na addini a wurin ka duk lokacin da ya aikata su za su same ka duk inda kake a lahira sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aw mushafan warasahu ko kuma wani mushafi da ka gadar da shi ka sai alqur'anai ka je ka sanya su a cikin masallatai ko kuma ka kai su makaranti ake ta karanta wannan alkur'anin har ka har bayan rasuwarka duk wanda ya dau alkur'anin ya karanta Allah ubangiji zai ladan wannan din Allah zai sadar da shi ya gare ka wannan manzo Allah ya ce au masjidan banahu ko kuma masallacin da ka gina shi ka samu kuɗi ka je ka gina masallaci to insha Allah ko da ka rasu duk wanda suke shiga cikin masallacin suna sallah suna zikiri Allah ubangiji wannan ladan zai sadar da shi da kai duk inda kake a lahira manzo Allah ya ce au baitan libni sabili banahu ko kuma gida wadda ka gina shi saboda matafiya to wannan ne naga yanzu ba mu cika yin sa sosai ba kuma abu ne mai muhimmanci idan mutum ya samu wadata ya gina gida me da wannan gidan na baki ne duk bakon da ya zo shi a zo a sauke shi a wannan gidan to wannan ko ka rasu Allah ubangiji zai gudanar da wannan ladan zuwa gare ka wannan ya kamata a dinga yin su a dinga gina gidaje saboda Allah ana bayar da su to insha Allah duk bakon da yazo ya sauka koda bayan ka mutu Allah ubangiji zai kai maka lada ba na manta rasuwan wani babban mai kuɗi da aka yi a Gombe nan Allah ji kansa da rahama ana ce masa alhaji gidado dalibi eji dalibi lokacin da ya rasu shehun mu shehu abul fatih radiyallahu ta'ala anhu ya zo shi gombe ya zo don ya sallace shi to ina bayan shehi in muna cikin sahu lokacin da shehi zai sallace shi a cikin shaidar da shehi ya fara ambata masa sai ya ce alhaji ɗalibi mutumin kirki ne ya gina masallaci sannan ya gina masaukin baki to kare girman masaukin baki kenan shaidar da shehi ya masa ya ce ya gina masallaci ya gina kuma masaukin baki ya ce wa'annan duk za su masa shaida a wurin Allah saboda haka jama'a idan mutum yana da wadata ya gina masallatai ya gina gidaje a dinga sauke baki wannan alkhairin zai biyo shi ko da bayan ya rasu kamar yadda annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi mai albarka sannan manzo Allah ya ce auna haran ajarahu ko kuma wata korama da ka gudanar da ita korama ce ka zo ka gudanar da ita ta shiga garin mutanen da ba su da ruwa to wannan ma zai ko rijiya ma ka gina mutane suke ibar ruwa a cikinta to wannan ma alkhairin zai je maka duk wanda ya sha ruwa a ciki koda bayan ka mutu Allah ubangiji zai kai maka wannan ladan manzo Allah ya ce aw sadaqatan akrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi manzo Allah ya ce ko sadaka da ka fidda ita a cikin dukiyarka kana da dukiya sai ka fidda sadaka lafiyar ka kalau kana raye sai ka ba da ita saboda Allah to wannan ladan sadakan zai riske ka koda bayan ka mutu to wannan hadisi ne wanda annabi yake kwadaitar da mu daga wayannan abubuwa masu alkhairi ya kamata mu yawaita su farko dai farko dai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ilman allamahu wa nasharahu ilimi da ka koye shi kuma ka yada ilimin saboda Allah wannan duwar da ya amfani da karatun da ka koya masa to ladan zai zo maka ko da bayan ka rasu ko da da ka haifa ka bar shi dan nan duk lokacin da ya maka addu'a addu'an nan za ta zo maka sannan ko alqur'ani ka saya ka sanya su ka ba da su sadaka masallatai makaranti duk wannan wanda ya karanta alqur'anin Allah ubangiji zai kawo maladan ko masallaci da ka gina saboda Allah duk wanda ya zo ya sallah a cikin masallacin ko ya istighfari ko ya salatin annabi Allah ubangiji zai kai maka ladan duk inda kake aw baitan limnis sabili banahu ko gida da kai saboda baki ka gina gida a dinga sauke baki to duk lokacin da bako ya zo ya sauka cikin wannan gidan ko da kana lahira wannan ladan zai je maka zai je ya sadu da kai sannan ko wato wata korama da ka gudanar da ita ta isa garin mutane ko rijiya da ka tona duk wannan ladan duk wanda ya zo ya sha ruwan Allah Ubangiji zai rubuta maka lada ko da bayan ka rasu ko kuma sadakar da ka fidda ita ta kuɗi a cikin dukiyarka lafiyarka kalau ka wari wani abu mai yawa a cikin dukiyarka ka ba da shi saboda Allah to shi ma wannan dukiyar ladan zai zo maka ko da bayan ka mutu wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wannan ha ma yadullu ala fadlin man kana sal masjida wa nazzafahu nan kuma nan kuma yana faɗan wato abin da yazo a cikin lada a cikin falalar mutumin da ya share masallaci ya gyara masallaci ya cire datti a cikin masallaci shi ma da falalarsa sai kawo hadisi yake cewa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam urdat alayya ujuru ummati hatta alqazati yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid manzo Allah yake cewa an bijiro min wato an bijiro min da ladan al'ummata wato ladan ayyukan da suka yi dunna an bijiro min na gani yace hatta alqazati yi kurju har rajulu min almasjidi ya ce har wato wata kwantsa kaza kwantsa kenan amma dai ana nufin kowane abu na datti kowane abu na kazanta da ka fidda shi a cikin masallaci ko da shi an bijiro wa annabi ya gani yana daga cikin ladan al'ummarsa manzo Allah ya gani yace wa urdat alayya zunubu ummati yace kuma an bijiro min wato an nuna mun zunubin al'ummata فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها والعياذ بالله من ذا الله يتي أن بجرو من ده زنوبين الأمة ناغا دكان زنوبين الأمة يتي أما بنغا زنوبي ما في جرما با daga mutumin da Allah ya bashi haddan wata sura a cikin alkur'ani ko wata aya sannan ya manta ta a duk zunuban ban ga zunubin da ya kai wannan ba kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace an bijiro min da lada na al'ummata na gani amma a cikin ladan ba abin da ban gani ba yace har kaman kwantsa da mutum ya cire ta ko wani dan datti da ka cire shi a cikin masallaci manzo Allah yace na gani a zunuban al'ummata ma yace an bijiro min da zunuban al'ummar na ga zunuban al'ummata yace amma abin da na gani zunubi mafi girma shine mutumin da Allah ya bashi wani abu na daga sura ta alkur'ani ko aya ya haddace sannan yayi sakaci har ya manta ta banga zunubin da yafi wannan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka jama'a duk mutumin da Allah ya sa ya haddace wani abu na alkur'ani to yayi kokari ya dinga karantawa yana bibiyan sa ana al-laili wa atrafan nahari saboda kar ya manta sun da kun ga abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani kazanta da ka fidda shi a cikin masallaci to Allah ubangiji zai baka lada wa fil hadisi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man akraja adam min al-masjidi bana Allah lahu baytan fil janna ga wani hadisi rawahu ibnu majah ibnu majah yake ya fidda wannan hadisi wanda ya rawaito hadisin kuma abi sa'id al-khudri ne sahabbin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya fitar da wani abun cuta daga masallaci azan min al-masjid man akraja azan ka fitar da wani abu da yake cutar da mutane ko kaga wata allura ko wani kusa ko wani abu da da wata kaya da za ta ciki mutane ka fidda ita a cikin masallaci saboda ka kiyaye masallaci daga wannan annabi ya ce ban Allahu lahu baitan fil janna shi ma za a rubuta masa gida a cikin aljanna Allah zai gina masa kai gida a cikin aljanna saboda haka yana da girma zama a masallaci da tsaftace masallacin yace wa min ma yadullu ala fadlil mashi ila al masajidi wa fadlil julus fiha yace abin da yazo kuma akan falalar wato tafiya zuwa ga masallaci da zaman masfalalar zama a cikin masallacin sai ya kawo hadisi ya ce fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi kamsan wa 20 darajatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yayi sallah a cikin jama'a kai sallah a cikin jama'a a cikin masallaci kenan za a ninka maka lada fiye da sallar da ka yi ta a ɗakinka kai ɗaya ko a cikin shagonka da lada 25 in kai sallah kai ɗaya in ma sallar ta karɓu Allah zai baka lada ɗaya ne in ma ta karɓu amma idan ka je kai sallah jam'i to Allah zai baka lada 25 kaga falalar zuwa masallaci ke wazalika annahu idza tawadda'a fa asana al-wudu'a manzo Allah yace haka abun yake iza tawadda idan mutum yayi alwala ya kyautata alwala sun makara da ilal masjidi sannan ya tafi zuwa ga masallaci la yukurjuhu illa salatu ba abin da ya fidda shi a gidansa ko ya fita ya tafi masallacin sai dan ya je ya sallah lam yakhdu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun babu wani taku da zai sai Allah ya daga darajarsa wadiyatan Allah kuma sai ya sarayar masa ya kankare masa wato kurakuransa fa idza salla idan ya salla a masallacin lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu idan ya salla a cikin masallacin muddin yana zaune a cikin masallacin inda ya salla to ba zai gushe ba mala'iku kuma suna ta masa salati wato suna nema masa gafara kenan ta kulu mala'ikun za su dinga cewa Allahumma salli alaihi Allah ka masa salati Allahumma rahamhu Allah ka ji kansa wala yazalu fi salati man tazara salata kuma yana zaune a masallacin to bai gushe ba yana cikin sallah ne muddin da ya sallah yake jira idan kai alwala ka je masallaci ka zauna kana jiran sallah to daga zarar ka je masallacin ka zauna kana jiran sallah to ka shiga cikin sallah baka gushe ba kana cikin sallah muddin kana jiran sallah to kaga wannan falala ce wacce ba za ta iya faduwa ba ya kawo wani hadisi ya ce an ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu kala kana rajulun min al-ansar la alamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tuqdihu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhalma'i wa fi ar-ramda'i qala ma yasurruni أن منزلي إلى جنب, إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله rawahu muslim wannan hadisi muslim ne ya fidda shi an karɓo shi daga ubay ibn ka'abin yadda Allah tabbata gare shi ubay ibn ka'abin yace wani mutum daga cikin mutanen Madina shine al-Ansar yace ban san wani mutum wanda gidansa yake da nisa da masallaci ba kamar sa amma kuma sallah ba ta wuce shi wa kana la tuqdihu salatu sallah ba ta wuce shi ko ya aka zo sallah zaka same shi a sahu kala ubayy ibn ka'ab ne yace sai nace faqila lahu sai aka ce masa au qultu lahu me ruwaya yayi shakka yace ko kuma ni ne nace masa law ishtaraita himaran tarkamuhu fi zulmai me yasa ba za ka da ka sayi jaki wanda za ka dinga hawa tunda gidanka ne sai yake daga masallaci ya dinga kawo ka masallaci kala sai mutumin yace ma yasurni anna manzili ila jambil masjid yace ba zai faranta min ba ce ai ni gidana ga ni ga masallaci ba dan so haka ba kenan inni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli yace ni ina son yadda gidana yake nesa da masallacin nan ina so Allah ya ta rubuta mun ladan takun da nake yi tun daga gidana har zuwa masallaci da kuma komawa ta in an tayi daga sallah in ta takawa in koma har nesa zuwa gidana ina so Allah ya tara mun wannan rubutun na ladan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah yana jin su lokacin da suke wannan magana sai manzo Allah ya ce qad jama Allahu laka zalika kullahu ai wannan gaba ɗaya Allah ubangiji ya tara ma dukkan Allah ya tara ma wannan ladan na tafiya da kake yi zuwa masallacin da kuma dawowa da zaka yi zuwa ga iyalanka duk wannan ladan Allah ubangiji ya tara maka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma kana كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نجيء بيوتنا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خدوة درجة wannan hadisi kuma shi kuma rawahu ibn majah ibn majah ne ya fidda wannan hadisi ya fidda wannan hadisi jabir ibn abdullah yace gidana yana nesa da masallaci sai na so in sai da gidana saboda yanzu in sai gida kusa da masallacin manzo Allah to sai annabi ya ji ni ina wannan magana sai annabi ya hana ni sai annabi ya ce inna lakum bi kulli khadwatin darajatan ai duk takun da zaku ku zo masallaci akwai daraja da Allah yake baku saboda haka nisa da masallaci ka taso daga nesa ka zo alkhairi ne saboda haka jama'a an ji dai falalar zuwa masallaci da gina shi da zama a cikin sa Allah ubangiji ya ba mu iko mu ta zuwa masallaci mu gina su mu dinga zama a cikin su saboda haka za mu tsaya a nan lokaci ya cika Allah ubangiji ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin annabi alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa